سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وقدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد ريننا بهذا المحضر والتعذيب نظرة تاتينا بالسفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأمر عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زد نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وابعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تولد الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da sifanta kai ne da kai ne don wanda bai san shi ya san da cewa ala ya nan man halakku wa huwa al-latifu Allah shi ne mai tausan jin kai ko kuma al-latifu masani da ya kaɗi kulkumur abubuwan da suka masu tsananin koya ko da ido ko da hankali to shi Allah subhanahu wa ta'ala masani wa ta'ala al-kabiru masani bi mawaqil al-ashayr dukkan koyon abubuwa wanda huwan da zai ga alamun Allah bayan haka Allah daga cikin zubobi na shi ne wanda da alamun Allah ya halitta muna ƙasa da nunan horonla ita ƙasa akwai hikimomi na Allah subhanahu wata'ala da abubuwan da ya aje da ba yadda ya tsara ta tsara ta misali da Allah zai yi ƙasa kamar raine gaba ɗaya to gini zai gagara gare ta ba za ta karɓa ba da kuma Allah bai mai da ƙasa tsananin ƙarfi aka mai da ƙasar duniya zuwa su wannan dutse shi kuma zama gare ta ba zai yi ba to sai Allah ya yi ƙasa da huskoki daban-daban wani rini bayan wani rini kuma aka yi ta tsari tsari abin da ka yi na ƴaƴan itace wani ɓangare bai yi wani ɓangare to in kana son ƴaƴan itacen wani ɓangare wanda ba a yi wurin sai ka sai ta inda yake yi ka sau ƙasar ka ci in wasu suna da wani abu da suka bukata bangaren kafar su sai su bangaren kafar su sai wannan abin sai wajen su ci don haka Allah ya kasa da tsari na hikima wanda da ganin tsarin kafa ka san ba an yi tsara kafa kamar da kai ba Allah ce ya ta zanu da horarra ma'ana mai sarrafuwa inna Allah Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqa al-ardha shi ne wanda ta halitta kafa wada'a nulan ya sanya ta horarra ta halal mashi bai sauƙin tahiya fiya a ciki. Kwamshuti manakira, ‘yan adam ku yi tahiya fi manakira a sasannin ƙasa, wa ku nuni rufi kuma ku ci daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala a almahalun ku yi a jikiko, wanda an ga talita don ku. Shi arziki suna tara arziki, ma'ana duk abin da wata halitta sa shi, to wannan abin arziki ne ga wata halitta. amma naka ne ko naku ne ko naku ne ko ko na kowa da kowa ne to ya danganta misali a wajen anna min alma'i kullu shay'in hayy ruwa arziki ne na kowa da kowa da kowa da kowa amma yanzu misali dan adam idan ya zo bayan gari ya kalawul hada to wannan kalawul hada ya riga ya gama shi amma wannan kalawul hada arziki ne hulika li ajli gaibikum wanda an karanta don wasu ba don ku ba sai daga da ka tsugu na wurin ala'ul hada dalili ya ba yi zuwa masu wannan arzikin sai su ta kewaye ka suna jira kai fitar da kai ka gama bukata da wannan ya zama abinci da wani ka ga rizqun hu lil ajli da rizqu arziki ne wani an kan tali ka don wani ba don ka ba kai ka gama da shi ya zama wani wallan min nushuru tashi min al uhud da abubuwa ila da zai zuwa karban sakamako ilai ya tabbata ga Allah Allah ya ba labari Allah ya tali ka mana wannan kafa inda Allah ya ga dama da sai ya tare ta tare da mutumin wannan duwatsu da sai su zan bayan mu iya zama a kanta ka ga kwalalan dutse ta shata haratuwa zayi kadai dutse yana ɗaukar zayi lokacin zayi kuma dutse yana ɗaukar sanyi lokacin sanyi wanda zai ya ɗauka sai ya tsananta idan ana zayi kwarai ba ka iya tsaruwa da dutse idan ana san kwarai ba ka da tsayawa da duki don kowane ya gaba da shi yana ɗauka sai ya ce alahi a shau kuma da Allah ya gada ma sai ya kafa duniya da shiga kai kamar ƙayoyi ko kuma a mai da ita duniya kafa duniya sai a mai da ita kamar ruwa wanda ya zauna gari ka sai ya mutu to amma sai Allah bai yi haka saboda cin kai da ni'ima da tausaya mai haka sai ta zanulan horarra ba na zarurar mai sararruwa daidai bukatar ɗan adam. Fassarar zanunu ana ɗaukata ana ta alba'irin ruballar horarar da kuma jirgin kwarai. A fadin gyara mai sauƙin gawa, wal'annin ko kuma ƙasa kulbatan haƙo, tana ɗaukar ku, amma ba za mu nutse cikin ta ba. Kuma a walayi na kuma akwai mai sauƙi. annal abda in sha a kafa in ba wa ya dama kuma ya tsaya bisa kafa mai taushi kamar da rai kuma in ya ga dama ka ada ya zauna in kalla in ya ga dama ya fara ta ya kwanta kuma Allah bai yi kafa mai girgiza ba ka tsubuni kamar jiragen ruwa inda an mai da kasar duniya kamar jirgin ruwa ta faru da siyasa yawo da kai ka ba zai yi a bayan kasa ba ga halitta min karfi da ma'aiki kaga ba matuwa ga 'yan adam na neman abincin rayuwa sai Allah ya tsatsan da kafar duniya da duwatsu da aka rawa kehe kehe na kafar duniya tabbatattun duwatsu a takabalin na bata kuma Allah ya tare da kasa tana karɓar tsirrai tana karɓar gini ɗan adam ya hadu yana roshi gini kuma yana gini yana tona rami kuma yana kiwon ƙasa don noma yana yin shikka ita dai ƙasa a ra'ayi hali musamman na tarzakun an gore maku ita su yi da kuka dama a bayan ƙasa a ba za ku tabbatar biya ba ku ba ku tsayawa a cikin ƙasa kai dai an yi ta ita wani ƙasar duniya ba an yi ta zo ku zo ku zanna a abada ba a ban lika firu biya ilan layi an kawo ku duniya ne don ku tsaya daga wani zango zuwa ga Allah dan adam fiya addiyar al'amura cikin wani duniya duk mata ba kowa ta gani a duniya mata ne ya hito daga alamun arwani zuwa alamun ashwani duniya ila Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai tauri Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tawo duniya ne alamun ashwani sani saboda ya fi gudurin zama na lahira da ya dan adam min al-mahdi daga daga rajjan goyo ne matuƙar ta ya dan adam ila Allah zuwa kabari fassinuna shekaru na ɗan zango-zango ne na matari a farashin sabari wa shuhudu watanni kuma farashin farfarin farfarin ne ma'auni ma'auni ne su kuma kwanuka al'amyanin kamar jirgin ne ita kuma sheka alhada wata ita zambiya ta fi ɗan adam dan adam shi dai da aka malami a kan dukiyar ɗan adam shi ne wakacin da an gaba shi a shi kuma ribar ɗan adam alfawar da na samun gidan aljanna da tsira ne da nan daga wuta wa hukun huta da ɗan adam kuma rufe gidan aljanna da dawama da nan cikin wuta an zo kasuwa ba shi yau ke ita kuma hanyar zuwa can lahira mahamudu tsorakace ne akwai makiya akan hanyar zuwa ne abin hanyar yan fashi da masu yanke hanya to zuwa ne yan fashin da makiyanka hanya annabtu son zuciya da son zuciya jagoran su shekar yin su wata sami ne don haka tun da akwai waɗanda sun kado da su hanya to ba makawa a amfani ɗan hanya su a ɗan hanya a sami da salihan bayan Allah managarta waɗanda sun kasance da wajen tafiya zuwa ga Allah saboda su kange ka min ha'ula al'adai daga waɗanda maƙiya wanda su ne shaidan da son zuciya ba makawa kuma sai an yi kariya dan arabi zai tafiya zai shiga ragi sai ya fita masarar da makamai don haka kai ko da yaushe cikin tana da shi duk shekara daga shekarka san ya ce taki ne ina jami'a ko da zuwa aljanna ko kuma tafiya zuwa wuta a nan kuma hidin kayan shekara da za yan kuma da ke sami da ta shuɗe ma ɗan adam in dai bai yi ya Allah sun gaba za a jigar da shi da gabanin zuwa ka iya zo ranar kiyama dan adam ko wani mutum za a mai kan mai da shekar da ya duniya tun numfashin da ya yi bai yi ma Allah wata da ya yi ba bai aika dole da ya yi ba a cikin wannan shekar to sai ya yi da dama a yaci a mashi kamta a cikin ranar kamar da ce ranar kiyama to sai Allah ya muna baiwa da wannan kasa da muke da gare ta tsoron ra hanyar shi fi manafiya ya umarce mu yi yawo mu yi kai ka fi manafiya a cikin sarasinta sannan mutumin zirgi daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala allazi halaka hulana wanda ya talita don mu ba wanda an talita don wasu mu ba kowa ya kuka da nashi arziki misali akwai mawadaci wanda ya Allah subhanahu wa ta'ala ba shi wadata to akwai nashi arziki da an ka talita don shi akwai kuma wanda arzikin da an talita shi amma ba don shi kadai ba misali magidanci in ya nemo ya kawo akwai nashi ciki akwai wanda ba nashi ba iyalai ne za su ci nasu cikin wannan shi kuma ya ci nashi a ciki don haka akwai abin da aka tani kasuwar ka akwai kuma wanda aka tani kasuwar wani ka to wanda ka ci shi an naka an nan nishura ilai ku dai san cewa za a yi tashi ilai zuwa ga Allah kowa mu zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ko dai mutum ya tafi filan ko kuma mutum ya tafi da zaɓin kai wanda ya ma Allah biyayya alayhi ya mutunci neman Allah da kai ne da kai ne to zai koma ga Allah cikin son rai da cikin option na shi da ganin dama kai wanda ko ya ba Allah ba ma'ana ya ta ayyuka na da yayi to zai koma ga Allah ƙaharar dole za a ja shi yana a a ana mutunci da kai
أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا أمنتم الله سبحانه وتعالى شكرا كما يجب أن يكون أمنتم كن أمنت من في السماء wanda iko ne da kurra ta da sarauta da suka cikin sammai ta mu nuna mai Allah ko amince mu wannan Allah alazi ba ku wanda iko ne da saman ku laisa fawqiyatul makani ba sama ta bace ba walakin fauƙara Allah yana saman bayi dukkan rafi da iko ne ma'ana kamar da kullum mukan ba da misali da zuwa a ce a tsaye ana neman emiyoyi a zambarau shi ke za aka ce wane ne wanda ƙauran namo da kuke ƙarƙashi ne to sai emiyan ƙaura ya taso ya ce gari sai a ce mai daga ƙawar kama ga ƙaura ƙarƙashin ka tun da ka ce ƙaura tana ƙarƙashin ka abin da Allah akalli abin da ya shiru don ya tashi ba da amsa ga wanda yake a ga awa sai a ga kaura abin da zai ce mai to kila ba da haka to wannan tauƙiya wadda Allah yake sama ba sama mace sai na sama a sama ce ta kudura da iko da dama Allah shine da iko da dama akan koyi da kowa kuma da ikon Allah da dama sai da hukunta hukunce ne wanda ya ga dama kuma abin da aka ba da misali da sama tun da bakin saman bakwai har ya zuwa ƙarƙashin ƙasar bakwai duk iko ne ne don haka aka isu da cewa sama don ta gama abin a ƙarƙashin gaba. Fanamsun yamuri, fanamsun kaga fana bakwai, numfashi yamuri da zai shuɗe. Min gaya sunnatin ba tare da wulakan shi ba, ba tare da raɗaɗi ba, to daga falla Allah. Wa ƙadamun, wa ƙadamun da haɗu kafa da za ta yi zambiya zallatin ba tare da wulakanci ba ba tare da zaɓi ba sai ya rikon da Allah a taɓa nuna manha jinha ba a kuna amince mu wanda yake haka an yi hasar da kuma Allah ya kifar da ƙasa da ku an samu nuna ko aminta da kuka saba ma Allah don yana iya kifar da ku cikin ƙasa a buɗe ƙasa lausha al'amur lausha da Allah ya dama da amaran Allah da ta Allah ya umarci ƙasa ba su ba bikon da kifte da ku kama ku ilan ƙaruna kamar yadda aka yi ma ƙaruna aka buɗe ƙasa shi ne fa'iza ya tamu sai ƙasa ta zama tana mai shuɗewa da kukuna cikinta da al'amari ya gangaro lafininsu ba su ma sanin sanin abin zai kamata an rubuta ta haka sosai da kuji ƙasa tana motsawa da su tana yin sama kwakwakun sama gare ku kuma kuna yin ƙasa kamar yadda ya auku da kayan ƙaruna la ajma'u la abdi amrayn amma dai shi Allah ya ce bai gama aminci guda ru gabawa guda ko kuma ya gama mai tsoro guda bai ba shi aminci yiwu bai ba shi tsoro a ra'ayi halin guda za a gama tsadar wani duk mutumin da ya yi tsoro na nan duniya ya yi ta kafa kafa yana son mabu laya amma duk bil ahir to zan aminta da shi ranar kiyama ta duniya wanda ko ya amincewa ai ba a komi an iyaka daga duniya sai ka duniya shi ga da ya ci aikata masha a habdu hutun ayin shi ko nan zan yi da sashi a ranar kiyama ba makawa daga sai an ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah sai a gaba da Allah laya kuma ba makawa daga fara rai na samun alheri ga Allah subhanahu wa ta'ala shi tsoro shi aka zo ya riga shi ko da fara rai sai ya nutsar a wannan
أَوَمِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ أَوَمِنْكُمْ shin ban da wancan misali da aka bayar ko ko dai amincin mantin da mai kun amince ma wanda hukunci ne da ƙariya sai da iko ne da dama sai suka faru tun daga sama har zuwa ƙarƙashin kafa tsoro ko aminta an yanzu da alaikum hasiban ya aiko muku da mai akwai ta ku rihan da ni kun bila sai irin da za ta jefe ku da kwatakwani wata sa wata ta da muna za ku gano inda mu ayar su azan lokacin za mu ganin azaba tabbata ziri yaya gargaɗi na yake ai kai bakin zari bil azabi za ku gano yaya gargaɗi na yake na azabtarwa da wanda bai biyayya da yin ba da ta da muna annabawa ku za mu gano cewa yin hakan gaskiya ne.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ولقد كذب الذين من قبلهم الذين من قبلهم وأنتم كافر شيء من قبلهم جبان كافر مكة من الأمم لك الأمم لقد كذب حقيقة سنسل وانسل النبوة فكيف كان نكير أما إنكاري عليهم في التكذيب أجل أن يموتوا موتوا ko na kamatar wasu na karyatar da annabawa kai makana ya abin ya kafanta inda idafin wani harkar da su annabu makon shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne
أولم يرون الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير نعم shi Allah subhanahu wa ta'ala tunda ba a gani na yi da ido ko ba a taɓa da hannu a jishi ba a shaƙawa da kuɗi da hanci a jishi ba a jine da kunne ba a yawa a rungu ba a sa hanci a ɗanɗana sai dai kamar yadda shi shehu abu muhammad ya ce bal ya ta birin mutafakkiru na ayatu masu tunane suna lura da ayoyin Allah su kama hujja a cikin sanin Allah to shi ne nan sai Allah ya bada misali can Allah na cewa shin ko amince mu wanda aka iko sammai da ƙasai kuɗi mai biyayya ya gama ku da mummunan sakamako to dama abin da ka sa a yi ma Allah turjiya rashin sanin ayoyi ne to ta Allah ya dawo da ba da aya don a gane Allah subhanahu wa ta'ala shi afa lam yarau aw lam yarau ila dai masu neman sanin Allah su tsaya su jirgin ku fawqahum da yake sama ku Allah ta zama ila dai ni ka da ku kalli ku a tafiyar da wa ita ka yawo cikin sararin sama fa fatin suna masu shirin da kayakan ai an yi hajjin nan wai a garin nan kuma su gamɗe kayakan nan lokacin da an a tsuntsu ya gama tafiya sama ya kai daidai inda ya buƙatar tsayawa to shi ke nan sai ya shi da gigaye ne yana kewayawa yana kewayawa sai sai ya gada ma kuma sai ya kaɗa kakar sai sai ya gada ma kuma ya gamsa kakar ba su ɗafin ainihin hadirin nan suna shi da kakarsu ko kuma su kamfe su wadda suke saman nan ko suna shimfiɗe ko suna zama da sumarin suke wannan bi an rike da waɗannan tsuntsaye cikin sararin samaniya malin suke wannan ba wanda an rike da su illa rahmanu sai ya sarki mai rama ina shi Allah basirin masani ne da kulli shay da dukkan komi Allah ya san da dukkan komi ku yi tunani a cikin tsuntsaye a tsuntsayen da aka bayan kasa tsuntsayen da aka laifin al'alba wanda a gabanin kasa ba kuma ba jinsu sama ba don tsuntsu iya tashi sama ba jinsu sama yake ya sauran yake tsakanin sama da kasa tsuntsayen da shi da fikafikanta wani lokaci kuma tana jan fikafikan ta ajin wani lokaci kewan shi tsuntsu ne ya hana shi ya wado kasa azumin tsirura balle ma waɗannan tsuntsayen zamani da Allah ya faru su da za mu tsera ba wanda muke ha mai suna jirgin sama wani alaƙa da jiragen sama ko tsuntsaye ba abin da alaƙa da su sai sarki mai rahama wani masu rahama Allah ba yanzu in mutum ya bi jirgi sai an gama shiga aure da ko'ina shi kenan sai a ce kowa ya zanna a daɗa mai kowa da kujeri ne a zanna sannan wannan tsuntsu ya tashi sama shi tsuntsu na zai ya tashi sama in yana renan yana wani taya suna tsaya to in ya tsaga ya hau cikin sararin sama an ka mai da tayoyin an ka mai shi ne aka rage da shi wannan jirgin malin ta kunna ba abin da aka da su illa ba ma sai sarki mai rama abin da kuma ya kawo cewa mai rama da Allah subhanahu wa ta'ala bai gama ɗaga shi da rama ba to shi ke mutum a ta kaɗa jirgin sama ko tsuntsu yadda guguwa ka wasitar da ganye to amma sai Allah ya bar tsuntsu ko na jirgin sama ko na wanda aka kallo na halitta Allah bai zan yana wasitawa daidai bukata in ya ga dama ya kwana dama in ya ga dama ya kwana abu in ya ga dama ya lebu in ya ga dama ya gode kafa in ya ga dama ya tarke sama wanda zai hau jirgin sama zai fahimci wannan kalma na cewa ma yanzu wanda illa zamanu ba a jin da an da jirgin sama ko tsuntsu sai Allah subhanahu wata'ala a shi Allah masani ne dukkan komi don me ba ku kama hujja da tabbatar tsuntsu a cikin sararin sammai ku kama hujja a za ku hujja da zasanin ikon mu an na fa'adin ma ta gama ba su isan cewa muna iya aika masu abin da ya gabata ba da wani wannan milan azabi na azabtarwa Allah mai iko ne akan dukkan komi wannan kallo wanda Allah ce awa nan ya rau shirni zai hana adibo ila tsayin zuwa da sun tsaye wannan kallon kallo ne na allura wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tafakkuru sa'atin hayyun min ibadin sarari a cikin wata rawaya hayyun min tafsirin sarari da tunanin da za a ruga ya yi ibadar shekara saba'in saboda ana tunane ne a cikin kullum Allah da sanin girman Allah da sanin da sanin da sanin kaɗai da kai da sanin iko da sanin kamalar Allah. A yi tunane na tunane da imani da gaggata ba wai a jirgin saman ba kawai ko tsuntsun kawai ba tare da kallon imani ba. Kan adam mai hankali mutum tabbai kallo ko ruwan kallo ba makawa daga dukkan kallolin ma'anar da aliyu ma'anar da cikin kallo akwai wani basara da daga cikin sarakuna ya akwai wani bawa daga cikin harfai na yuka ziku wanda yake jawo shi a ciki wanda ya yi mukanta shi daga wani wanda ba shi ba aliyu wani girmanu wani mutamu kullum ne ba su kalu haza sai dukkan sauran barwan sarki da wani gasa sai suna ce ba sarki zan kai wani yasa wannan hali da ka guda kada kuban tashi da kai ne da sauran gaba ɗaya kuma bai yi mu daraja ba shi ne mata bai yi mu kyautu nima ba kuma bai yi mu iya kyautu aiki ba to wata rana san sarki bai ba su aura wata rana bai kira da ku shi zama da sai sarki yana cikin halin da ya tare dukkan haliman nashi a cikin wata rana mai zafi kamar da zai ne da wasu ya zauna a ƙarƙashin inuwar wata tashiya to a cikin wannan tashin sai ya kalli wani dutse wanda a daura da ido ne ko a kawakawun sarki wannan babban dutse a sauran ƙanƙarin saman wannan dutse sai basalakin ya kalli wannan ƙanƙarin ya ƙara mai da gani ne to sai wannan bawan wanda basalakin ya yi kusan tafi daga saura sai ya tafi a ta gaugawa a samun idan jama'a har yanzu ya hau wancan dutsen babba ya ɗauko wannan ƙanƙarin ya zo mafarki da shi ya zo mafarki da shi sai suka ga sarki ya karɓi wannan dutse yana jiba ba su ci da waje sai suka ce mu wannan harimin annal malikar riyu sarda a kai ka gano cewa masara ne yana son a ɗauko na wani ƙanƙani da an cika maganar zuci alhali bai ce ƙara bai yi magana ba kuma bai wata ishara ba sai shi wannan alhalin ƙarami sai ya ce mu a nazarin da zuci kallon sarakuna illa an shari ba ka kallo sai da dalili lokacin da rike masalakin ya kalli wannan walalar zuci ba'adu da gari sai kallo na ya fi kallon masalakin sai ya gano irin kallon da ya fi wannan ƙaƙarin ba ya kallon wannan ƙaƙarin illa ya hana sai da wata manuwa wanda ya gani shiyar ne lokacin da na kalli wannan ƙaƙarin jin da wancan walalar zuci sai ya gano cewa wancan ƙaƙarin da ya walalar zuci shi an maka buɗin masalakin a cikin kallon da ya sani sai shi babban masalakin zai tafi sauran halifa da hada ka samu a don haka ainihin shugabantar da shi don shi mai hankali kallo ne na kuma a wajen bai kallo na wasa don mai hankali ya ji abu to yana kallo ne na zara iji bayan kallo na lura
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور amma haka da Allah subhanahu wa ta'ala da shi kan tambaya da uku amma haka da ni wanda ne wanda jundun lamun ka zama rundura ko mataimaki da kokare dan su ko min dole da ma da kace da mu ko ba Allah ba ai ya tuna ku ba ku da wani da shi min dole da sai Allah law arada la halaka inda Allah yana nufin halakawa to ba ku da wani mataimaki wanda ya nufin halakawa Allah ina ka nuna kakalai ko da wani ina yi mulu da ya fi rutu da iblis da ban mu shekaru shekaru yana rufe su da annal azaba la ya zurfi yana ce musu ai azaba ba za ta wuce da yake ba walakin launa da azabu amma da ita azaba za ta wuce al-yawma yau la tajiduna junda ba za ku samu wata rujuna ba yanzu rubu za ta kasance rubu da za a hari ba shi Allah ba
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور amma haka da shi kuma tambaya su wanne wanda aladiyar ku mai ci da ku in an saka zamu yin tsawo in Allah ya kame arziki na shi da ruwan sama ko kuma abinci na tsirrai lau an saka zamanin madara da Allah zai kame ruwan sama ma za su aluna to a asafi larabika ba mai ci da ku illa wa sai Allah falamma arsalna fi ila ila zaman falamma arsalna fi ila da Allah ya kankanta aiki na Rahman zuwa sarki Allah a nan na zama gano Allah shi Allah lam yurid an yafala ba mun yake yin azaba ba yana ba labari da yana iya yin in ya ga dama inda zai yi azaba su ba zai ba labari sai da azaba ta zo ban kai duka da lalacu sun zurmama shi mutum ya cikin kan gaba Allah saka kura da girman kai wani huri da ta aikara hanta
أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
yanzu ga tambaya cewa shin wanda ka tafiya mukibban cire wani an alawaji yana mai kukan da hulka sai zuwa sama a الذي هو السلام وأن الشيء أنا بني للشيء أنا الشيء يقول أهدي الشيء يمني سبعة المشريع أما يمشي مود بلا هو لك سياء سيدي على صراط المستقيم مستمر ما يمشي wannan misalin mumini misali na mai imani wal kafir da wanda kafir wanda an mai imani shi ne mustafa shi ne tawiyan al'adara da lokaci madaidaici akan mulki madaidaici shi kuma mulki shi ne wanda an saiwa da an kai da shi alawalin alli mai rukuban wuta wa manyan shi ala sa'ai mai tafiya mota bilan madaidaici da yawa kuma kada mai imani kenan fal kafir kafiri da manyan da manyan shi mutum ba alawalin shi an sirra mai tafiya game da makka la ya tafi ila da za ta rufe ini bai ya kai kai ne ga mulki madaidaici والمؤمن من الإيمان من يمشي سويا شين من الدنيا مدى يمشي على أهل المسلمين السمك ولا كمدى يمشي
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ولا ناس أبعد الأوضاع كثير مكة كشفت هو الذي أنشأكم الله شيء ولا أنشأكم لذلك الواحد تقول وجعل لكم السمع يجعل التامر كثير ai al'isma a ciyarwa ba kunnuwa ne ka ci ba Allah shi ne ga halitta ci zuwa kunnuwa wani amsara ko Allah shi ya hanci gani ga idanu wani amsarata shi ya hanci lura ga al'amsar da kuma kukarta kalilan matan tuna matan tuna wannan turbo ne ba da rai kalilan ya karanta ma tsorai قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون والله كذلك من هو أشياء الذي وجه ذرأكم في الأرض شيء من التالي تبقى باية الله وإليه تشرون هو ذلك الثلاثة هو الله إليه ذلك إليه ذلك
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يا أيها الذين آمنوا أبوكم ذا ذا شذا إنسان ذا شجاع وذا شجاع ويقول نفسه متى هذا الوعد ويوشن وانا القول زي كفتا annabi Nuhu ya zo ya yi irin wannan labari ya wuce annabi Ibrahim ya zo annabi Musa ya zo annabi Isa ya zo kai ma ga ka zo shi wayan shi ne wannan alƙawari na alhashar tara mutane ga wako guda in kuntum sadiqina har in abin da kuka faɗa mana na cewa za a yi taro ga wako guda in kuma masu gaskiya a cikin wannan to ku faɗa mana yau ne ranar zuwa dai
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين wani za mu ga cewa ke na ɓangaren wajen da sanin jima jibi da zuwan tashi a kiyama wanda za a yi taro sanin abin inda lahi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala wa inna ma ana nabiyu kada ni annabi Muhammadu mai gargadi ne mubinu ay bayyinan da mai gargadi wanda ke mabayyani
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون falamma ra'au lokacin da aka bayyana a hawan kiyama an kawo wuta aka canje aka tsare cikin sauƙoƙi tare da mala'iki dubu saba'in suna tarihiyar ta ta rayuwar zanno za a ta san makarai to shi ke nan a wannan lokaci lokacin da sun ga wannan azabar zulfatan ta kusanto kuma sun san alƙawarin da aka yi na cewa za a yi tashin kiyama suka ce a to ga an tashi hawa a kiyama azabar da aka wani sun da ba a kan jiwa to ga wata an sauya ta mawa a jama da sun ga wannan shi an fito da shi daga mabu hukumocin wannan sun kafin ce na Allah shi an za ta bashi an yi wata ta mawa a cikin yin shirka da hukumar saboda tsananin bakin ciki da samuwa sun san cewa abin da aka faɗa masu nan a zaman duniya suka ce da kuma suna tsokan tsoron tsanin jini sun sanya mun kafa da zashi wakila sai a ce haɗar da ikon turbi a tattauna za a yi kuma wannan abin ya kuke ƙaryar cewa ba za a yi ba ai a kan kula zuwa su da ba za a tashe ku ba kun tun da ƙunu na Allah ba a kawo yi ba kun san kuna da ai ba wani tashi za a yi da ba ya ya kusa duniya da mu da wani ya ai rayuwa ce daga rayuwa ce mutuwa ko mutuwan ma da zaran kwanuka da sun ƙara shi da sai wasu tsawon su da wasu tsawon su ne wa hamuwar yau to ga ranar ta tsawo gare ku
قل رأيتم إن هلكني الله ومن معي أو غنمنا ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم wanda za su na kace ku ba da labari in an haka ne Allah in Allah ya anshi rayuwata wa man makiya da wanda suke tare da ni da mu'minin da masu imani da azabi da azaba sai kama saka mutum da kamar yadda wani wai Allah ya yi azaba Allah ya mana ko kuma mu yadda muka zabe yayin da kai ga yau wannan azaba da wannan azaba ba to lokacin da ita wannan azaba sai ta zama kamar jijiyar duniya wa zai canje kafirai min azabin alimin daga azaba mai rarrawa ai za mu ji da zan ba su mai kariya ƙarin da suka ce da rubu muhammad mu kyale muhammad da ya tunna fasu ne a tsarin wani kamar lamu har allah ya anshi rai ne walakin in a halaka in a halaka na muhammad wa man ma'a min al-mu'minina in allah ya anshi rai muhammad da masu imani tare da shi kamar a rattun kamar yadda kuka da rai kamar yi فمن يجيركم أن تكونوا وعليه كان يقول لك أبدا لا مدير له أبدا فأخذ بك يا
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل مبين ولا يا رسول الله كتبه هو شيء الله الرحمن شيء شيء سيدي ما يرامى مجمع يوم ونرامى مجمع وجهك أنا الدنيا ترحمانية إذا تتسيء قال روحك كاذبين أيضا قولا من إيمان أيضا قولا كاذب a ba da sun gane shi da ga mai imani a ba da shi da ga mai kani da mai kani to haka haka ya zan cikin wani da Allah ke nuna maniya su ne ka mutin kajirai Allah ke doka mada a wasu kowane rahama Allah shi ne mai rahama maganiya a nan duniya aman na bihi mu ne masu imani mun gaskata da samuwa ta yi daga ɗaya ta yi daga fara ce ba zai yi wakan nan mun dogara da Allah ba mu ta ala muna za ku san inda ma'ayatul azabi lokacin ganin azaba manubuwa za mu gano wane ne biyu zane a cikin mazauji ne wanda ke mabayyani a nahar al'adu mu musulmi a cikin ala ko ko ku
قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين asara Ina su ba ma ku gaura, idan ruwan ku wanda wuce sha ya wuce, lawan ba da ma ku ga'iran da ruwan da aka sha na riyoji da samuka da kula da suka zama sun wuce alamomin da aka a bayan kaza, ba zan yau kama ku sai duniya, sai zan ba ku ruwa a cikin duniya, kamar ya fi ku ba da ruwan ku imanin da ruwan filin na marmaro. jarin da zamu ajiyu wanda hannu dan wato ba su kai da babunan ku karu da suka ba da wata amsa na fi bihi li buqudina wa ma'awina sai suka mai mata abin wanda suka ce ai sai ku sa buqudina jaru da mu wa ma'awina da jiwokin mu fa amallahu ansaru sai Allah ya makantar da mai wannan bakan magana ga annabi Allah ya kauda ganin ne zahabu ba jama'a ulul Allah ya kauda ruwan idanu hana bayan jikin in ana sa diga ko a sa gasari a tsoron ruwan kasa to zuga ruwan ido ya wace sai a sa gasari a tsoron ruwan la hukunta wa la ma'aula ba gasari ko ba diga
صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bace a karar Allah da yake yana jini kwana uku zuwa kwana biyar. Sai ya soke sai ya dawo. Ya koma kwana sha biyar zuwa sha bakwai. Malam idan za ta yi rankon azumi za ta rankon da ba gugu da bakula.
to ai ta magana ba su zo da cikin za a fahimta ba ke tsohon ko suna magana kan inda al'adar kawai ko ko magana kan jini amma a ra'ayi ha yanzu abin da aka zo a fahimta shi ne idan mace tana al'ada ta kwana uku abin da malamai suka ce in wannan karo ya zo sai ya zan kwana uku sun yi bai ɗauke ba to da ƙa'idar karantarwar malikiya sai ta ƙara kwana uku ya zama kwana shidda وهي في أيام الانتظار الحائل إن الكفار كالأولاد ولا مبارك الأجل والمحدد الاستقالة سونا تباهي الأشياء هو يا أوكي هو يا أوكي ولا مبارك الأجل كمرا سوى سونا تباهي الأشياء دوكا مدام الإنسان جلن دي أوكي با أعطانا مقعد تقارى الرأي هذا شيء كنا تبشيك وكان ذلك إذا هو نوتا يتجاهل شيء كنا sai ce wancan wata an ba ni kwana shida yanzu wannan wata zan saurari kwana shida in ya ɗauke zuba kwana shida alhamdulillah in bai ɗauke ba kuma sai da ƙara ƙara wasu kwana ko zan kwana tara kuma kada a mance har yanzu wani fi ayyarin istibhari hayar sunan ta bayan a cikin kwanukan saurari ma'anar suna ma'ayyarciya in aka ce an ƙara mata kwana uku in ta ƙara kwana guda sai jini ya ɗauke to ba za ta yi wanka ba ba za ta sallah ba ya ci wannan kwanaki ko ya kaida yawa shi da ma wanda ita an ci yawa wanda aka zo a fahimta a imaninta ya aka ce an ba da ƙarin kwana uku ya aka yi kwana guda sai ya ɗauke to shi ke ba yin wanka ba yin sallah da ya ci wannan kwanan dole da rage don sunan ta mahaifanciya fi ayyani istihara cikin kwanukan saurari ɗauke shi don ka ta kama wannan kwanukan wannan magana guda ce haka za su gaba da ƙarin ƙarin su wanda da ƙarin kwana su har a kai kula da kai don goma in aka kai kwana goma sha biyar to ba ƙari zan jini ya kai kwana goma sha biyar ko ya ɗauke ko kai ya ɗauke ta gama haila don haka ba ita ba a da azumi in ta suka kwana sha biyar ba a da sallah in ta suka kwana sha biyar sunanta mai tsanki sai wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi in ma'awarci ya ce za a zama da kwan aure rubuta mutum a kammala waɗannan kwanuka na goma sha biyar da wannan suka ƙari ƙari ƙari da kwana uku don haka ƙarin da aka yi ba zama ku ga aka ƙara ku zuwa ba a yi tsaya in haka nan ne to za a ce gaba ɗaya kai da su na tun da kwan kwana goma sha biyar ba a magana cewa a ƙari kaza a ƙari kaza fahimtar wannan lura shi kan gagari wasu a wurin wannan bayani ko kuma wani fahimta wasu sai su ɗaukar to anya zai yiwu an ce mace ta ƙara kwana uku ta ƙara kwana guda jini ya ɗauke kuma ta zauna ba a sallah ba a azumi to addini saɓanin hankali ne ba yadda hankalin da ka so za ka addini ba yadda Allah ya ce a bauta mishi yadda Allah ya umarci bayi to iyakan bawa ta rigina wa ana don haka da bakin kwana goma sha biyar to kuma tura ta kai bango ba magana ƙari da kwana goma sha biyar ko su ce ya kai daga sha daga sha biyar zuwa sha bakwai to ƙari da jini bai wuce kwana sha biyar in ya ɗauke haka in bai ɗauke ba ya zama jinin ciwo sai su zai zama ne.
Karkalawo ba ta ce tana abu amma kuma tana yawo da gurma da gida. babu kuma mai rahoton abu da shafin nan da ya kamata a ce na ɗauka wanda zai kalla mata wasu da yi mata da shi ma wasu yanzu a hadisi ne ya inganta daga maza da sallar suna amma abin da malamin su ɗauki na hadisi a cewa tsawon wace wanda duk bai kiyaye dokokin Allah ba bai ji tsoron Allah ba وليس لله عارف في أن يدع آمه والسلام Allah ba ya bukatar ba abinci ne ko abin sha ne kai tsaye sai wacce abinci ne ko suka sha abin sha to wannan wa'azi ne bulala ko kamar wa'azi don haka in an yi azumi azumi ya yi don haka amma an samu na kafin kamala ga wannan azumi bai da kamala saboda ni saboda an yi kurma kun ba sai mace ba ko namiji ya yi kurma a cikin azumi ya aikata laifi babba abin da aka bukata ba za a taɓa kuma ya ce ta mutum yana azumi wani yanayin jayayya shi ko ba sai ya na shi ya ce mai ilmi sa'ima ilmi sa'ima ni mai azumi ne ni mai azumi ne ina jin tsoron Allah kada ya fiye ma mai neman jayayya shi na ana wani saboda ni saboda aikin lada a cikin azumi ana ƙara zonka lada haka nan aikin zunubi a cikin azumi ana ƙara zonka zunubi don haka annabi ke har kan dakuka al'umma da ke hattara ga aikata ayyuka na ashiyashi wannan ramadan
wannan so tsari idan abu ya wuce ta kan dawo da shi
a wannan da su zaɗi na ko da wani ko da wani cikin ba haram bai yi haka da shi ko wani lalbai ba ka kama da yadda hukuncin da kuma shi kudi a shari'a mutum wannan kuma wani halaga su kuma yi zan lafiya ba da yin da zan zaɗi da wani amma na da kuma zan zaɗi da suka magana na kan ba da zane shi sosai
amma tana son abin hannu sannan ɗanɗanɗi ya an yi aure fara su ba da ya wata da yi na fara yi na tafiya tafi an tashi sannan kayan tafi shi tafi ta zo kuma tafi da ta shi ya kwashe kayan yadda ya shi. Kamar shi malam da za a hankali ka yi kira kuma mai zai yi hukuncin masu da suke yi wani.
abin da an magana lura shi da yin wannan ɗabi'a da ji tsoron Allah ku bari saboda shi aure ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ana yin aure don Allah don haka malamai suke tawazi tun daga nesa kada a yi auren tilas auren tilas yana hana matsalolin da za a yi tun daga farko tun daga waje tun daga aure ake zo ka samu fahimta da masu da za ka aura amma idan aka yi da samu wani ko ɗan ko shi ko ita aka yi aure daga wasu abubuwa suka zo baya to waɗanda suka yi sanar da haka sun haɗa da kwanciyar su a haka don haka hadisi ya inganta malamai sun ce uwaye suna dama su tilasta au ƴaƴan su yin aure na dole amma ban da zawarawa da cikin to amma ala'ayi halin ala'ayi halin ana kiman an maza yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zamanin da an ga ilimin sani ba ilimi na kwakwaf na gwadawa an sha fahimta an ga in aka yi auren dole matsala ke zuwa kuma alhamdulillah tun da aka fahimta aka yi wasu abubuwa masu gari suna tsawatar wa in sun ga irin wannan aure don haka in ana kula wannan aiki na kasuwanci yanzu ya karanta saboda ni saboda ƙarancin auren dole don haka muna fata a cikin wani ba ma'aurata dama wanda ya kafo a bari ya auri wanda ya kafo shi da ta mace ko shi da ta mace yana haihuwa matsala mai baya don haka muna kira da uwayen gida maza ko mata su bari sa ido da ƴaƴansu su hana su a da suka so sai dai ba a hana in ka ga ɗan da ko ɗiyarka ta jawo aure ko ta jawo miji ko ya jawo mata wanda yin abin zai zan bala'i to kuma hakkin ka ne ka dage ka hana amma ka tabbatar da za ka yi duka maslaha ba yi ba zuciya ba don haka in aka yi duka maslaha ba yi ba zuciya ba Allah ya san niyya kuma Allah zai ba da laita amma duka a duka wata manoma ko don fanta fahimta da wani ko don wani ba na wani ko kuma don wance ba ta wani ko ko don kun yi maɗa da wani ko don an yi abu kaza don haka ba za a bari wani a wani ko wanta a wani yana haifin matsala kuma sannan in wata matsala ta guda wanda idan ta wuce idan ana irin wannan tashin tashina to ba ran da za a samu a zanna dariya don haka duk wani Allah a kan shi irin wannan abubuwa saboda al'umma su zama kowa ɗai uba ɗai don shi fa'ida aure aka hana ka aure ɗiyarka ko wayarka ko ƙaunarka duk da wata an fara ba sai in ba a kulle wannan kowa ba to ba za a yi al'ummar duniya su zama kowa ɗai uba ɗai don ni don kowa zai yi kunga yan familin kaza sai su tunga sun wadata da ƴaƴansu da jikokinsu su wadancan kuma sun wadata ba za a samu wancewa tsakanin yan wancan kabila da wancan kabila ba amma da Allah ya haramta wasu da cikin mata shi kenan sai ya zama sai ka bar naki bangare ka san cikin wani famili ka yi aure waɗanda ka aure familin sun zama ɗan uwanka ka zama ɗan uwansu kun zo karu kai ma ka karu yan san hidimarku a gare ka yan san hidimarka a gare ku kaga an samu hanya ta tsinkewa al'umma to amma in ana kangewa ana haɗa rubewa ta auratayya to matsala ba ta karewa tsakanin al'umma don muna kira da a tsoron Allah a bari yara ko kuma aurata to auri matan da muka fi musamman auren da an riga an yi kuma a yi sanin hanyoyi a raba mata da miji ko a raba miji da mata waɗannan abubuwa ne waɗanda Allah ya haramta kuma ya yi narkon azara da mutum na na'u masu mana da tsoron Allah su wata wata ala su bari rashin yin wannan dokoki shi ne ba mutum da mu da wani hukunci na Allah sanda Allah zai kama mutum da wani hukunci ba zai ji daɗin wannan sakamakon ba shi Allah zai kake sa a shi kana jin daɗi amma ta rana Allah ya mata rana lokacin duk da martanin Allah ya biyo sai ka mance. In aka mara kama ka da kusurinka, za ka shiga ɗan ka zanta kana shugabanto. Wannan abu da ya fi ni jama kai. Ni ne kaza, ni ne kaza, ni ne kaza, kai ta karantawa da kanka, sai karantawa ba ta maka wani. Dan inda matsalar duniya ka matsalar ayyuka. Inda ma duniya ana ganin wasu abubuwa waɗanda kamannu da na lahira, kuma kamar da su da na lahira. shi ka sa mai hankali in ya ga wani yauki sai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara sauran abin da yake nabi a sun halaye za ka fara fata Allah ba su gyara Allah ya sa ka kai Abin da muka ba da dora ya yi ko da sarki yana neman zuwa ga Allah ya ba ta fara yi a da muka ba kuma Allah ya sa ka kai a
Allah ba da ya zama lafiya Allah ba da ya zama lafiya Allah ba da ya zama lafiya Allah ba da ya zama lafiya Allah shi ne da yin bawa da ba a zama da ya zama dan shafa da manoma da lafiya da lafiya da sun ka farko sun ka yi amin Allah ya zama lafiya وكان تعالى كما علمنا شرع الجازة على أيام ذكر الحرش على أيام الجموع على أيام الخش اللهم شرع الجازة ما تحيكم عليه من دعي على أسم مقابل على أيام وكان تعلم صلاة العبادة الإمام وضرب الكبار الشعبية على حسب الأساس والأخلاق في الأحاديث. أما صلاة العبادة وكان تعالى في الكرسي بالأنجاب وكان في حمل أنت على بعض من أعلم الله وقال كان تعالى بالجميع سوقا أنت على شيئا بالشمع والصراحة وهو ما أتيت الجسر المؤمن بالله إنا إلى كيف تلقى أقول إلا إلى بعد وما المرجع أما شرائع العبادة جميع الأنجوين يكملون أدوار معادل على أساس الأجيال والأساس مختلفة والهو الله شوف هو يجيب لنا هدية هدية على جاب الشام على هدية المقدمة kuma Allah ya sa su da kyau imani kuma ya yana da imani kuma ya warko da imani كانت والله كل من عادية أن الرؤى بذلك أن عن البيت أن ألا تسأل بها خارجي يشتمل مع أن الإسلام وأن يشتمل على الإسلام والله كل من اللهم انا نسالك ان تكون يا الله وبارك يا الله وفي ذكرك امان في سلامك يا سلام اسالك عليك الرحمن وجعل اسلامك يا كريم وجعل ذكرك يا حليم وجعل ذكرك يا مجيد وجعل ذكرك يا حليم وجعل ذكرك يا مجيد وسلامك سلامك يا سمد وسلامك انت على سلامك الحمد واليوم معروف لا تسلك لا تسلك يا مجيد يا مجيد يا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك ما لا نعرفك اللهم انا نسالك ما لا نعرفك اللهم صل انا وصل اللهم صل على محمد اللهم صل انا وصل اللهم صل على محمد لك وقعت من مبارك الرسول لكم مبارك كريم حياه الاسلام مبارك كريم سبحانه لا رسول الله بخير كان خالق ورسول الله الرحمن الرحيم عليك ايها النور اللهم انا ببارك اللهم بارك اللهم بارك Thank you. Thank you. Thank you.